Laut, Gabon, Gabon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wani littafi mai albarka ulugul marami na illatul ahkam kan mamance yau muna sha shida ga watan safar hijirar manzana sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha hudu ga watan tara satumba miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata muna cikin kitabul jihad mun karanci in bin manta ba hadisin auf bin malik anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qada bi salbi lil qatil rawahu abu daud bayan shi kuma muka karanci hadisin abdurrahman bin auf bi qissati qatl abi lahab abi jahl qala فابتدراه بسيفيهما حتى قتله wancan muka yi bayanin cewa hassan hussein ne a su kuma yan afrani ne yan afrani su guda biyu hadisi na baya hadisin auf dan malik cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci da wanda ya kashe kafiri iya da haƙƙi na duke da take tare da shi komin yawanta kama tun daga takobin shi da siliken shi iya da silike da abin da yake dauke da shi na arziki nashi ne amma wannan kuma hadisi na abdurrahman bin auf a cikin kissa ta kashe abija qala fabtadarahu yan afran sai suka zabura suka rubta da takubbansu suka kashe abu jahal ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan suka tahi wajen mazala sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu suka bashi labari cewa sun kashe shi qala ayyukuma qatala wane daga cikin ku ya kashe shi hal masahtuma sayfaykuma kun shahi takubban su qala la qala fa nazara fihima fa qala kilahuma qatala dukansu su suka kashe shi sun yi kenan sun yi tarayya a kashe abu jahal faƙada sallallahu alaihi sallama bi salbihi li mu'az bin amr a nan ne nake so in zo cewa manzala sallallahu alaihi sallama ya yi hukunci da abin da yake tare da abu jahal na dukiya aka ba mu'az dan amr bin al-jamu dan jamu can wancan hadisi ya yi nunin cewa wanda ya kisa ya kashe kafiri shi ke da haƙƙin abinda kafiri ke ɗauke da shi na dukiya wannan kuma hadisin abdurrahman bin auf na karantar da mu cewa gashi an ba mu'azu dan amr dan jamu wannan kyauta malamai suka yi bayanin cewa shugaba na da haƙƙi ya ba ya yi umarni akan wannan wasu kuma suka ce a'a wannan mu'azu shi ya fara bugon Abu Jahal. Dalilin bugon shi tasirin bugon da ya mishi ya zamanto har ya mutu. Shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba Mu'adh dan Amr dan Jamu wannan abin da Abu Jahal yake dauke da shi. Mun gane ko? Na'am. nan za mu tashi kalkashin habib bin salama da yake rasulullah sallallahu alaihi wasallam na fala shi malamin shi hadisin nam قال عن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شنكو مزال عمر dan khattab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul ya ji annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi na cewa la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jazirati al-arab tabbat ko wallahi sai na fitar da yahudawa da kirista daga jazira ta larabawa hatta la ada'a illa musliman habba wanda zan bar wani a yankin wannan sai musulmi wa an umar radiyallahu anhu sami'a kina wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi daga hadisin abdullahi dan abbas cewa manzala sallallahu alaihi sallama ya yi wasiya lokacin da zai rasu da abubuwa guda uku akhrijul mushriki min jaziratul arab ku fitar da mushrikai daga jazira ta larabawa wannan hadisi imam al-baihaqi ya fitar da shi daga hadisin malik daga ibn shihab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala la yajtami'u dinani fi jaziratul arab addini guda biyu ba sa haduwa a jazira ta larabawa kala malik kala ibn shihab fa fasaha umar an zalika hatta atahu athalaja umar dan khattab yayi bincike a wannan hasse da gaskiya ta bayyana a gare shi walakai an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala la yajtami'u dinani fi jaziratul arab tafsiri ne muke wannan fa'ajila yahudu khaibar dalilin haka umar dan khattab ya kuri yahudawan khaibar kala malik wa kad ajila yahudu najran wa fadak aidan bayan ya kori yahudawa najran da wani gari wanda ake cewa fadak kina wannan hadisi dalili ne a bisa wajibcin fitar da dukkan yahudawa da kirista da mujusawa daga jazira ta larabawa don manzala sallallahu alaihi wasallama ta yi addini guda biyu bayya haduwa a jazira ta larabci kuma wannan ya hada dukkan addinai ba wai su kadai ba majusanci ne da wanda ba majusawa ba da ahlul kitab da su wanda aka san su da wani addini daban to ina hakika jazira ta larabawa قال مجد الدين fil kamus majididdin ya ce a cikin kamus ana nihin kamusul muhit ya ce abinda ake cewa jazira min jaziratul arab jazira huwa jaziratul arab ma a hata bihi baharul hind wa bahar sham abinda wannan koguna guda biyu zuwa hudu suka kewaye misali tunda kogin hind da kogin Sham da Dijla da Furat wannan inda wannan koguna suka kewaye ta wannan shi ake cewa jazira ta Laraba ko kuma ka ce ma baina adin abiyan ila atrafi Sham tulan ko kuma daga adin wani gari ne wanda ake cewa adin abiyan ya zuwa ƙarshen Sham in ka ɗauka ta ɓangaren tsawo wajen Falastin kenan Sham a lokacin nan ita ce ake cewa yanzu Falastin wa min juddata ila atraf rifil iraq ardan kuma bangaren hwadi daga ƙarshen jidda wannan iyaka ta saudiya har zuwa ƙauyukan iraq bangaren hwadi to wannan wurin wannan shi ake cewa jaziratul arab kina inda musulunci na hwadi aji to da ba a samu wani addini kuma bayan musulunci a wannan yankuna gaba ɗaya babu zancen a samu bai hude babu zancen a samu kirista babu zancen a samu ba majuse babu zancen a samu ba maguje wanda baya da addini قال وأضيفت إلى العرب لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام an dangana jazirar wannan yankin wannan ko tsibiri a zuwa laraba domin sun kasance a nan suke zamna gabanin ma musulunci ya zo wa autana aslafihim garurukan kakanninsu ne wahiya ta ta aidihim tana ƙarƙashin hannunsu bima ta zammanatu al-ahadith min wujubi ikhraj man lahu dinun ghairi ghairi dinil islam wanda hadisai sun daiwa sun zo sun kumshi fitar da wanda baya addini na musulunci daga jazira ta laraba kuma aglabin mazahib al'arba'a sun tahi akan haka da musamman ma imam malik da imam shafi'i rahimahullah قال المؤلف رحمه الله سيدي da ƙarshe imamun nawawi yayi dan taliki qala al ulama rahimahumullah ta'ala malamai suka yi bayani wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce la yumna'ul kuffar min at-taraddud musafirin ila al-hijaz ba a hana kafirai zuwa da zuwa misali saboda kasuwanci zuwa hijaz wala yamkuthuna fihi akthar min thalathati ayyam kuma ba sa zama a wannan hijaz yanki na hijaz su kuma hijaz ita ce makka da madina da ta'if da najd ba sa zama a wannan wuri fiye da kwana guda uku. Kala shafi'i wa man wafaqahu da wanda suka imamu shafi'i da wanda suka mara mai baya suka ce illa makkata sai makka wannan babu zancen kafiri ya shiga makka ko ko zaman yau haka nan in za su huce hanyar su daban akwai hanya ta daji wanda ake amma cikin garin makka kafiri bayyana sai dai in wata wani suna da wani addini zaka zo na musulunci amma in dai a faswarkinka akwai kafirci ba addini kirista ne kai ko wani bayahudi ba ka shiga maka nam wala mikuthum illa makkata wa harramaha fala yajuzu tamkinu kafirin min dukhuliha bi hali bai yayuwa a ba kafiri damar shiga makka ta kowane hali fa in dakhala fi khafiyatin wajaba ikhraju in ya shiga a boye to wajibi ne a fitar da shi fa in mata wa dufina fihi nubisha in aka yi katarin ya mutu a makka sai an tone gawar shi wa ukhrija ma lam yataghayyar a fitar da shi in dai ba ya jirkita ba wa hujjatuhu qaulullahi qauluhu ta'ala hujjar da ya kafa fada Allah madaukaki da yace إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام san cewa dai kafirai najasa ne kadda su kusanci masallacin harami قال المؤلف رحمه الله وعنه هل لو an samu wannan hadisi daga Abdurrahman daga Umar radiyallahu anhu radiyallahu anhuma qala kanat amwalu bani nadir مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل متفق عليه أنسى من حديث عمر wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare su kale ce kana ta amwalu bani nadir dukiyoyin bani nadir ta kasance mimma afa Allahu ala rasuli na daga cikin abin da Allah madaukaki ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujif alaihi almuslimuna bi khailin wala rikab na daga abin da musulmi ba su zabura ba suka yi gaugawa ya zuwa wannan wuri ko wurin yaƙi da raƙummansu da abin hawansu ba wata wahala da aka yi domin kusa ne babu nisa ba sai an hau abin hawa ba bihi ba mil guda biyu mun gane ko tunda madina ya gudawan banin nadir da kainuka a gehen madina suke ba wai nesa suke da madina ba kamar sun ƙaurace ga madina su kuma sai suka tsallaka dan wurin da bai taka kara ya karya ba wanda bai yi ba kilo biyu ko zuwa kilo uku to shi yasa da lokacin da za a je a kore su ba a ba a hau wani abin hawa ba ba a yi wata wahala ba mutane a ƙasa suka tai bi khailin wala rikab fa kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan sai wannan dukiya ta kasance ke bantatta ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sana ya kasance iya tanadi ga iyalan shi abincin shekara wa ma baka ya yi ja'aluhu fil qura'i was sila abin da ya saura da wannan dukiya sai sanya shi a wannan raqumma aw afwan dawaki alkhayl qura suna ne na dukkan dawaki was silah da makamai uddatan fi sabilillah dan sai zamanto tanadi ne saboda jihadi saboda daukakar da kalma ta Allah mai girma da buwaya wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi قال بنو النضير قبيلة كبيرة من اليهود بنو النضير كنن قبيلة مي جرما دغ يهوداوا ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة وزال صلى الله عليه وسلم ياي يرججين يا دسو bayan ya zo Madina ala Allah yuharibu wa Allah yu'inu alaihi aduwa absa cewa ba za su yake shi ba kuma kar su taimakawa wani mikiyin shi yake shi sallallahu alaihi wasallam wa kanat amwaluhum wa nakhiluhum wa manaziluhum bi nahiyatil madina dukiyoyinsu da dabinansu da gidaddajinsu suna gehen madina fa nakathul ahada sai suka warware wannan alkawali wa sara ma'ahum ka'ab bin al-ashraf fi 40 rakiban ila quraish fa halafahum sai suka tahi da su da ka'ab dan ashraf da mahayi wajen mutum arba'in suna kan dawaki da raƙuma suka je suka yarjejeniya da ƙurashawa wa kana zalika ala ra'asi sittati ashhur min waqi'ati badr wannan ya kasance farkon wata guda shidda bayan wata guda shidda daga yakin badar da aka yi kama zakara zuhuri kamar yadda imamu zuhuri ya ambata wa zakar ibn ishaq fil magazi imam ibn muhammad ibn ishaqa ya fa ambata a cikin littafin shi magazi yaƙe yaƙen manzala sallallahu alaihi wasallama anna zalika kana ba'da waqa'ati uhud wa bi'r ma'una wannan ya kasance bayan yaƙin uhud da yaƙi wanda aka mai take bi'r ma'una خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضميري من بني عامر Mazala sallallahu Alaihi wasallama ya tahi wajen Yahudawan wannan domin iya neman taimakonsa absadiyya da yake so ya biya ta wasu mutane kafirai guda biyu da aka kashe su da Amr dan Umayya ya kashe Abdamir daga Banu Amir kad ammanahum annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzala sallallahu alaihi wasallama ya ma ya ba su lamini babu babu yaki tsakaninsu wannan amur bai san da wannan yarjejeniya da aka yi ba kawai ya ga kafirai kawai ya far musu ya kashe su wala mash'ur amr bi zalika fajalasa nabi sallallahu alaihi wasallama ila jambi jidari lahu sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya je zamna kalkashin gehen wani katanga ta bango nasu fatamalu ala ilqa'i sakhratin alai min fawqi zalika aljidar sai suka yi yarjejeniya suka yi rada a kan cewa su zo su jehowa manzala sallallahu alaihi sallama wani dutse daga wannan sama katanga idan suna nihin su kashe manzala sallallahu alaihi sallam wa qala wa kama bai bi zalika amr bin jihashin bin ka'ab Amr dan Jihash dan Ka'ab ya so ya tashi domin ya jihowa manzala sallallahu alaihi wasallam dutse fa tahu al-khabar min as-sama sai labari ya zo wa manzala sallallahu alaihi wasallam daga sama Jibril ya zo ya bashi labari cewa Allah ya ce ka tashi daga nan ga abin da Yahudawa suke so su ma makirci su kashe ka fa qama muzhiran annahu yaqdi hajatan sai manzala sallallahu alaihi wasallam da dubara sai ya tashi kamar iya so ya biya wata bukatar shi don ma kai zabura su gane ko wani abu da kama da haka wa qala li ashabihi la tabrahu sai cewa sahabban shi kadda ku maraita wa raja musri'an ila al-madina sai koma da gaugawa ya zuwa madina fastabta'ahu ashabuhu sahabban shi sai suka jinkirtar da shi wa ukhbiru annahu raja ila al-madina sai aka ba su labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina falahiqu bi suka yaga suka gamu da shi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi harbihim wal masir ilayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo Madina yayi umarni a je a yake su a kai wajen su wajen kenan Yahudawa fatahassanu sai suka katangu daman suna da garu sai suka shige cikin garurukansu sai suka rihi ba shiga ba huta فأمر بقطع النخل والتحريك سما زال صلى الله عليه وسلم أي أمرني سساري دبنانس أقوناس وحاصرهم ستة ليالي زال صلى الله عليه وسلم أي كنجس يتريس tsawon dare guda shida ba huta ba shiga ba huta wa kana nasun min almunafiqina akwai wasu mutane daga munafikai cikin munafikai ba'athu ilaihim sai suka aikawa ya zuwa wa'annan Yahudawa a nisbutu wa tamanna'u kada ku sake ku mika kai ku tabbata ku hannu kada ku wuto fa in qutiltum qatalna ma'akum in an yaƙe ku mu fa za mu taimaka muku mu taya ku yaƙi fatarabbasu sai suka yi saurare wa qadhafa Allahu ar-ru'ba fi qulubihim falam yansuruhu yansuruhu sai Allah madaukaki ya aika musu jefa musu tsoro a cikin zukatansu kuma ba a rinjayar da su ba wannan munafikai ba su yi taimako ba su kawo musu agaji da taimako ba fasalu an yajlu an ardihim ala anna lahum ma hamalat al-ibn sai suka tambaya suka tambayi manzala sallallahu alaihi wasallama sun yarda su huta daga wannan wuri da wannan ƙasa, amma a ba su dama su ɗauki duk abin da raƙumi zai iya ɗauka. Kowa ya labtawa raƙumin shi abin da raƙumi zai iya ɗauka. Fasulihu ala zalika, zala sallallahu alaihi sallama sai musu sulhu amsa wannan su ɗauki duk abin da raƙumi zai iya ɗauka, labtun raƙumi kowa ya ɗauka. illa alhalaka sai makami banda makami na'am qala wa hiya sila fa kharaju ila azri'at wa aryah min ash-sham wa akharuna ila al-hiyara sai suka huta ya zuwa azri'at azri'at kinnan wani gari ne wanda yake gab da sham gehen sham iya makwabtaka da kasar balqa da umman sai suka koma can suka suka tashi suka koma can da wani gari wanda ake cewa ariha daga sham wasu kuma suka ta yi hiyara wani gari ne ana ce mai hiyara wala haka albanu alhaqiq wa alu hayi bin akhtab bi khaybar wa kanu awwala man ujliya min al-yahud suka gamu da wa'annan mutane alu hayi bin akhtab da a khaibar wanda su ne farkon wanda aka kora daga wannan wuri minar yahud kama kala ta'ala li awwalil hashar ma zanantum an yakhruju nan daga farkon korewa taro dandazo da aka yi aka kore wal hasharu thani min khaibar fi fi ayami umar shi kuma nabiyin daga khaibar da a lokacin zamanin umar da khattab radiyallahu anhu fadan shi da yace وما أفاء الله على رسوله الفيء ما أخذ بغير قتال abinda ake cewa fai shine abinda aka ka aka dauke shi aka same shi daga kafirai ba tare da yaki ba qala fi nihayatul mujtahid innahu la khumus fihi inda jamhur ulama wannan fai ba a ba a hudda khumusi ba a kasa shi biyar a hudda kashi guda a cikin shi kamar yadda mafi yawancin malamai suka ta yi wa inna ma lam yujab alaiha bi khailin wala rikab domin babu wata wahala da aka yi a samun wannan dukiya da anna banin nadir kana ta'ala milaini min almadina nan banin nadir kinan sun kasance a bisa mili guda biyu daga madina kamar a ce kilo hudu ko uku da rabi fa mashau ilaihim mashatan ghaira rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu rakiba jamalan aw himara sabanin manzala sallallahu alaihi wasallam shi sai da ya hau wani rako ko kuma wani jaki قال المؤلف رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Mu'adh da Jabal wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kale ce ga zauna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Khaybara fa asabna fiha ghanaman fa qasama fina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'ifatan wa ja'ala baqiyataha fil magnam rawahu Abu Dawud wa rijaluhu la ba's bihi Mu'azu dan Jabal wanda ya dala ta kara tabbata gare shi yace mun yi yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Khaibar muka samu ganima a cikin wannan Khaibar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba tsakanin mu ya ba wasu wani yanki na wannan dukiya bai raba ta ba duka wajala bakiyataha sai ya sanya sauran dukiyar wannan ta ganima fil magnam a cikin abinda aka samu na ganima rawahu Abu Dawud wa rijaluhu la ba a sabi imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi kuma rijalin isnadin wannan hadisi ba su da laifi amma mutane ne wanda ba a tuhume su ba da mu da ƙarya ko rishin adalci wa'an mu'az nam قال وعن ابي رافع قال ان سمونا حديث daga abu rafi قال yace قال النبي صلى الله عليه وسلم ya ce annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce inni la ukhisu bil ahdi wala ahbisu rasul zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ni fa banna warwarar da alkawali in tozartar da shi an nayi alkawali da mutum in ba shi ya saba shi ba to ni banna saba alkawali banna ta da shi wala uhbisu rasul rusul kuma banna tarye in kange in wa'anda aka aika mikiya misali mikiya in suka aika wani mutum ya zuwa musulmi a bisa wata yarjejeniya ko a bisa wani al'amari banna kama shi in rike shi a matsayin fursunan yaki qala rawahu abu daud imamu abu daud ya fitar da shi wannan sa'i da imamu nasai wa sahawu ibn hibban ibn hibban ya ingantar da wannan hadisi qala fil hadisi دليل على حفظ العهد والوفاء به ولو لكافر wannan hadisi akwai dalili cikin abisa kiyaye alkawali da cika alkawali ko da dai da kafiri mutum ya yi alkawali da tun yarjejeniya to ko da kafiri ne cika mai wannan alkawali allahumma sai in dai sabon allah ne ko zalunci a kawai wala annahu la yuhbasu rasul kuma haka nan na nuni akan cewa wanda aka aika da sako ba a kama shi bal yurad jawabu ana mai da mishi wannan amsa da abin da yazo ya kaiwa wanda suka aiko shi fa ka anna wusulahu amanullah kai ka ce zuwan wannan da yi lamanin shi ne an ba shi lamani la yajuzu an yuhbas bal yurad bai dace ba in haka nan ne a kama shi sai dai a maida shi hadisi na ƙarshe a cikin wannan babi qalu an abi huraira radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yace lalle manzo Allah wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata a gare shi ce ayyuma qaryatin ataitumuha fa aqamtum fiha fa sahmukum fiha wa ayyuma qaryatin asati Allah wa rasulahu فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم duk alkaryar in sha abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce lalle mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce duk alkaryar da kuka zo kuka shiga cikinta kuma kuka zamna a cikinta kuka samu ganima fasahamu hafiha sahamukum fiha kenan kasanku a cikin wannan alkarya ne a cikin abin da aka baku wa ayyuma qaryatin asati Allah wa rasula kina wannan wanda ba ba yi yaki ba kenan alƙarya ta farko an shiga sun yi saranda sai zamanto an samu fai kenan shi kuma fai abin da liman malam liman ko shugaba ya bada nam wa ayyuma qaryatin asati Allah wa rasula duk alƙaryar duk garin da ya saba Allah da manzo nan mutanen garin suka saba Allah da manzo suka ki karban musulunci fa inna khumusaha lillahi wa rasuli kenan nan ganima ce ba fai bace ba sai zamanto ganima ce akwai humusi a cikin ta na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama thumma hiya lakum sana abin da yayi saura sai zamanto ganima ce wadda za a raba tsakanin rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi قال القاضي عياض في شرح مسلم امام قاضي عياض yake fadi a cikin sharh muslim yuhtamalu an yakuna al muradu bil qaryati al ula hiya allati lam yujif alaiha almuslimuna bi khailin wala rikab yace iya iya dauka ma'anar cewa alƙarya ta farko ita ce wadda musulmi bisu wahala ba ya zuwa gare ta bisa hau abun hawa ba suka yi wa suka samuwa suka shiga cikin wahala zuwa gare ta bal ujliya anha ahluha face wannan ma'bud alƙaryan nan suka watsa aka kore su aw salahu ko kuma suka nemi ayi sulhu فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما قرر في الفي sai zamanto kasansu ko abin da za a ba su kamar abin da ya tabbata ne a fai wa yakunu al-murad bi thaniya kuma mai ana nihin alƙarya ta biyu ma ukhizat unwan unwatan abin da aka karba da ƙarhi da yaki fa yakunu ghanimatan sai zamanto ganima ne yukhraj minha al-khumsa kinan ganima ne za a kudda kashi ɗaya daga cikin kashi biyar na Allah ne da manzo wal baqi lil ghanimin ghanimin saura kuma ta masu mayaka ne ta ganima ce wa huwa ma'ana qawlihi hiya lakum kinan wannan shine farin ma'ana fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ta ku ce ai baqiha abin da ya saura na khumusi na ku ne wa qad ihtaja bihi man lam yujib al khumus fil fay' wannan hadisi wanda ya wanda bai bai wajabtar da ku musiba a fai ya kawo hujja da shi qala ibn al-munzir la na'lamu ahadan qabla shafi'i qala bil khums fil fai ba wani malami wanda muka sani bayan imamu shafi'i wanda yace a cikin fai ma akwai khumsi rabbi rahimahumullahu jami'an Allah ya rahamce su gaba daya ina ga sai mu tsaya akan wannan babi mu tashi akan sabon babu albabu thani babu jizya wal hudna abinda muka wadi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك